وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا تلاتين وتن سفر شكرة تدبو ديا دري هدو da talatin da shida hijiriya wanda shine ya dace da ashirin da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa miladiya kuma muna kan darasi na biyar a cikin wannan sura mai albarka suratu tauba haka ne? wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullah ta'ala a sabuwar gandu a cikin birnin Kano Najeriya yau da taimakon Allah madaukin sarki za mu tashi ne akan aya ta 34 a cikin suratul Tauba din wancan sati mun tsaya ne akan aya ta 33 wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون wanda yau kuma za mu tashi kan rubu'i na gaba ya yi wallazi na amanu inna kasiran min al-ahbari war ruhban la yakuluna amwalan nasi bil batil um, dan uwa malam abu da ba shi da lafiya yayi hadari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana lahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran من الأحبار والرهبان ليأكلون ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله يكرهك يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani kullum idan aka ce ya yi na amanu ya kamata duk wanda yake da imani ya kasa kunnensa ya saurara ya ji don ku kira ne da zai ba shi tsira da ci gaba a duniyarsa da lahirarsa to Allah yana ba mu labari cewa inna kasiran min al-ahbari war ruhbani waɗannan malamai da muka yi bayani da kuma masu bauta al-ahbar malamai ar-ruhban da masu bauta da muka yi bayani karatun da ya wuce al-ulama'u wal qurra'u wal ubbadu min ahli kitab ken wannan ahbarawa malamai da ruhbaniyawa da suke tare da ku la ya'kuluna amwalan nasi bil batili suna cin dukiyar mutane ne ta hanyar barna shine bil batil la yakuluna din kamar yana nufin la ya'khuduna karba suke suna karbar rashawa wajen hukunci suna canja ma'anar littafin Allah suna rubuta abinda ba shi Allah ya faɗa ba su ce Allah ne ya faɗa su ce hadi min indillah su karbi wani tamani ɗan kaɗan wadda bai kai ya kawo ba daga mabiyansu su ci su sha da wannan kuɗi na haram su canja sifofin da suka gani na manzan Allah sallallahu alaihi sallama a cikin littattafansu waya sudduna an sabilillah suna toshe hanyar Allah tabaraka wa ta'ala hanyar da za ta sa a gane addinin Allah yasuddun yusrifuna nas suna juyar da mutane su hana su bin hanya ta kwarai والذين يكنزون الذهب والفضة Allah ya ce waɗanda suke taskace zinari da azurfa azahaba walfizza kudin wancan lokaci na zamanin kenan zinari da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyarwa saboda Allah la yu'adduna zakatahu fabashshirhum bi'adabin alim Muhammadu kai musu bushara sallallahu alaihi wasallam da azaba mai radadi Ibn Umar yake cewa kullu malin tu'adda zakatu falaysa bikanz duk dukiyar da ake bada zakata to wannan baya cikin kanz baya cikin taskar dukiya da Allah ce masu taskace ta suna boyewa ba sa bada zakka in dai an bada zakka a'a walau kana wa in kana madfunan ko da abin ne yake daɗin suna tara dukiya sai su binne ta a ƙasa su binne ta su ƙi su ciyar wasu kuma su binne kuma amma suna ba da hakkin Allah in lokaci ya zo to menene kan kullu malin dukkan dukiyar da ba a ba da zakarsa shine kansu koda ko ba abin ne ko ba abin ne shi akai ba hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ma min sahibi dhahabin wala fidda babu wani ma'abucin zinari da azurfa la yu'addi minha haqqaha baya bada hakkin wannan zinari da azurfa illa kana yawmul qiyamati suffihat lahu safa'ihu min nar فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره فلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد duk wanda ya ɓoye dukiya ya taskace arziki baya bayar da zakka wannan aya jama'a tana magana ne akan wanda suke ɓoye kuɗi ba sa ba da hakkin Allah ko suke ɓoye abinci ba sa bada hakkin Allah ko suke ɗaure dabbobi ba sa bada hakkin Allah ranar tashin alkiyama za a tukwikuya wannan dukiya a sa ta ta ƙone wa mutum fuskashi dukiyar za a maida ita ta zama wuta ta yi ta ƙone wa mutum fuskarsa ta ƙone masa ɓangaren jikinsa ta ƙone masa gadon bayansa idan wutar ta yi sanyi sai a daɗa dawo da ita kamar yadda take a ranar kiyaman da ake cewa yawon kana miqdaru 50 alfasana rana ɗaya miƙidarin wannan rana ta kiyama kamar shekara dubu hamsin ne na wannan duniya ɗin manzo Allah ce fayara sabila wa imma ila aljannati wa imma ila nar ko fayura sabila a nuna masa hanyarsa a ce ga hanyoyi guda biyu ko dai aljanna ko wuta ko dama ko hagu wanda baya ba da zakka wuta zai tafi sai ai umarni a ce a kai shi wuta azabar fa wanda baya ba da zakka malantin daga kabari take farawa bacin ran taskun tashin hankalin damuwar tun daga kabari mutum zai rinka ganin cewa akwai matsala za mu zo mu karanta hadisi da annabi ya bayanin haka Allah kiyaye mu ina masu kudin da suka tara kudi suna ganin sun yi wa Allah wayo ina waɗanda suka hada arziki suna ganin cewa fitar da zakka asara ne to ga babba asara a gaban ku ita ce asara a kabari asara a kiyama ranar da mutum zai ciza yatsa ce kash da ya sani da ya bayar dukiyar da ka tara din nan kake gaba da zakka ka tara ka tara ƴaƴanka su zo su cinye ta su yi barna da ita kuma akai maka kamashin barnar ka tara ka tara wani ya zo ya aure matarka da ta shiga danka bai da alaka da kai ta kusa ko ta nesa ya ɗauke wannan dukiya ya ci moriyar dukiyar ya hau motoci masu tsada ya gina gidaje masu kyau da wannan kuɗinka da ka mutu kai ana dukanka wani kuma yana cin moriyar su a duniya wani ya ce tab hai malam ni na horo ai na ce me faru ta ce wallahi abokina yana da miliyoyin kuɗi wajen aikin mu ɗaya yana ja kuɗi yake tun da ya fara aiki kuɗi yake tara malayin ne a cikin bankinsa matarsa ɗaya a duniya amma fa baya komai na alheri baya ba kowa daga shi sai matan nan tasa ce aka haka aka yi malam wataran kawai ya zo ya je tafka hadari yana yin haɗari ya mutu matan nan ana mata alhini ana mata murna ɓarai da gaske ya ce na ga ikon Allah mala ya ce matan nan ta kwashi dukiya iya ɗiba ga kadarori ga kuɗi shi amma abin tausayi bai komai ba ya ce a wani abokinmu kawai miskini fa kawai sai je ya ce yana santa kayya kayya ta ce ba komai ba matsala ya aure ta sai gashi ya dawo yana hawa motocin wancan mutumin yana zama a gidan wancan mutumin yana tare da matar wancan mutumin me yake cikin duniya mala me ke cikinta me ke tattare da kashi ka daure kashi kuka bata igiya mai wayo mai dabara da ya san lahirarsa yake zama dan tanadin lahirarsa to baya wasa da cire hakkin Allah akan abin da Allah ya dora mai ko ka share masallaci ko kai na kasuwa akwai abin da ya fi ciwo kai baka bada hakkin Allah ba wani ya zo ya kuma ya tumurmushe su ya ce more kai kuma ka je ka ci uban duka hasara goma da ɗari maza Allah ce wala sahibi ibilin la yuaddi minha haqqaha haka duk ma'abucin raƙuma da baya ba da hakkin Allah a cikin raƙuman nan ba zakka kenan shi ma sai Allah ya kama shi kuma za a sa wannan raƙuman za zo su yi mai azaba ran tashi alƙiyama a gina raƙuman nan a daɗa girmar da su sama da yadda suke a duniya su zama kanti-kanti ko ɗaya kuma ba zai ɓuya ba manzo Allah ce wala yufqidu minha fasilan wahidan annabi ya ce Allah zai kwantar da shi a ce raƙuman nan su zo su yi layi su ta tattaka shi kafin azabar Allah fa su ta hawa kansa Allah zai ce raƙuman nan su ta cizansa da bakinsu idan ta farko ta wuce sai a ce ta koma layin ƙarshe baya sai ta sake dawowa kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukuraha fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yaqdi Allah bayna al-ibad haka raƙuman nan za su yi ta tattaka shi suna zuwa suna dawowa har sai Allah ya gama hisabi shi ma za a nuna masa hanyar saga ta nan ko wuta ko aljanna ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها haka ma abocin saniya ko shanu da tumaki da ba sa ba da haƙƙi su ma ɗin haka za a yi su zo su yi ta tunkurinsa su biyo kansu su ta tattaka shi ba za a bar ko ɗaya ba a cikin dabbobinsa gaba ɗaya sai sun dawo في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هكذا أيتيمي حتى يقضي الله بين العباد أنونا مسان يسا كو تكو الجنة وانا حديث إمام مسلم نيرو توشي أتكين صحيح ينسى كتاب الزكاة باب دكي مغانا أكم فتد زكاة باب كتاب الزكاة باب اسم ماني الزكاة ليف وندي يهان زكاة ده إمام البغوي أتكين شرح السنة Allah Allah ya jama'a wanda Allah ya bashi dukiya ya fitar da haƙi ma'aikata gwamnati masu manyan albashi suna ajiye miliyoyi ba sa cire zakka sun ɗauka zakka ta 'yan kasuwa ne kawai lalle a rinka bayar da zakka a taimakawa mabukata yau da masu kudin ƙasar nan suna ba da zakka da an rage talaucin da ake fa an samu mutanen da saboda wadata wallahi abinci zuwa ake ana ɗiba tirela tirela ana tona rami ana zuwa ana bunnewa saboda ya lalace sun tara abincin sun ajiye sun ajiye ya lalace sai dai a zanga zuwa ana ɗiba a sto tirela tirela a je a ɗi a toni rami a je a binne ko kuma a je a samu bakin ruwa tirela kurin a jefa buhunan shinkafa da buhunan masara da buhunan kaza sun gama lalace sun riddige saboda an ajiye su su ba su ci ba su ba su ba wani ba duk a ƙasar nan ana yi akwai masu yi akwai waɗanda ba sa ba da hakkin Allah su tattare dukiyar su kai Amerika su kai Ingila su kai kaza su kai musu bankunan su tara kuɗi su ajiye su kuma da nan bankunan an kai kuɗin kuɗin kuma kuɗin ba sa fita ba ai kwarai da gaske kwarai da gaske shi yasa da an yi wuru wuru wuru haka sai ga an tafi Ingila an je a biyo kadin yan kudin da ake da sai dai kaɗan ci cira abin da za ka cira amma dai baka cire kudin nan duka bai zai yi ba ga kudin da kake ɗauka ka kai musu ƙasarsu suna juya kudin suna samun ƙarfin tattalin arziki kai kuma ka kashe taka ƙasar ka rugurguje taka ƙasar ka ɗebi kudin ka ka kai wata ƙasa ka gina su yayin da ka ɗebi kuɗi ka kai wa banki ka ƙara wa bankin ƙarfi ne saboda zai samu abin da zai rinka juyawa yana samun riba kudin da ka kai su ingila kudin da ka kai su amerika kudin da ka kai su kaza idan an je wajen juyawa a nan kasa za a juya su za su juya su za su ci ribar kai ka kassara taka kasar ga kin ba da hakkin Allah to ba mamaki dama kudin da ba a same su hanyar Allah ba da wahala a ba da hakkin Allah a ciki kwarai kuwa galiban waɗannan dukiyoyin galiban za ga ba hanyar Allah ba ne galiban noma ya yi shuka ya yi shago ya bude ya je ci riba ya kai wannan kudin kiwo ya yi albashinsa ne ke da yawa har ya isa ya je kai ƙasar waje kai Allah ya taƙaita mana duk wanda ya ajiye dukiya baya ba da zakka to Allah zai masa azaba da ita allazina wallazina yaknizuna adh-dhahaba yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim kai musu azab bashara da azaba mai radadi saboda sun ƙi su bayar da hakkin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da Imam Abu Hurairah ya rawaito shi hadisin Imam Bukhari sahihi yace man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu wanda Allah ya bashi dukiya kuma bai bayar da zakkan wannan dukiya ba musila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqra' له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذه بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله حديث إمام البخاري دوان دي تار دوكيا بايا بعد حق الله بايا بعد زكاة za a mayar masa da wannan dukiya tasa kumurcin maciji kumurcin maciji mugun maciji bakin maciji irin mai dabbar dabbaran nan mai kora tsoho ƙato haka zai zo ya rinka saran mutum ya faskare ka idan ya sari mutum ya yi ƙara sai macijin ya ce ana kanzuka ana maluka a wata riwayar annabi ya ce tun a cikin kabari za a mayar masa da wannan dukiyar wannan katon macijin mutum zai ga wannan macijin a kabari ya ce a'a yau ko me ya kawo maciji kabari sai ya ɗaga kansa haka sai kaf ya sare shi sai ce ana kanzuka ana maluka ni ne taskar dukiyarka ni ne kudinka da ka ɓoye ka ƙi ka bayar da hakkin Allah ɗin nan ni ne ka duba dukiyar ɗin da ka tara ita ce za ta zo ma azaba in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allahu akbar akwai riwaya da ta zo daga imam abi dhar al-ghifari Allah ya masa rahama yace na na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune a ƙarƙashin inuwar ka'aba yayin da ya ganni sai ya ce humul aksaruna wa rabbil ka'aba lalle su ne waɗanda suka yi hasara na rantse da ubangijin ka'aba abu zar ya ce na taho na taho har sai da na zo na zauna wajen annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ina zuwa ban daɗe ba na tashi na ciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi na ba da mahaifina da mahaifiyata in fanshe ka a kashe su kai ka rayu waye waɗannan da kace su ne suka yi hasara banza Allah ce humul aksaruna amwalan waɗanda suka tara dukiya suka fi kowa kuɗi a duniya aksaruna amwalan suna da kuɗi suna da kadara waɗannan annabi ya ce su ne masu hasara iya yawan kudinka iya yawan dukiyarka iya yawan arzikinka a duniya iya hasararka a lahira in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda ya dauka ya bayar ta can ya bayar ta can ya bayar ta can yawan ba matsala idan an bayar hadarin shine a rike a kiya bayar min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yamini wa an shimalihi gaba da baya da dama da hagun wanzu Allah ce wa qalilun mahum amma fa kaɗan ne a cikin mutane da suke bayar da dukiyarsu kaɗan ne hadisin imamul bukhari a kitabul iman da imamu muslim a kitabu zaka duk suka ruwaito shi wannan shi kuma hadisi yana nuna mana hadarin mutum ya tara dukiya baya ciyar da hakin Allah ya tara dukiya baya taimakon mutane ya tara dukiya baya bada na dole ma ai zakka dole ce yayi to wannan shine mugun hadari so wannan hadisan ya kamata a samu masu hali a rinka karanta musu ana gaya musu malamai ku ji tsoron Allah ku daina gaya musu ƙarya malamai ku ji tsoron Allah ku gaya musu gaskiya ku gaya musu hakkin Allah a kansu idan ka zama malamin wani mai kuɗi ne dan ana dan turo maka na cafane ana kai ka yar umararka yan rigunan ka ba fashi to a daina zuwa ana rufe gaskiya ta yi alhaji kuna kokari ma kun fusuwa ne ai e yana kokari tunda yana cika maka taka jakar ka gaya masa gaskiya mala akwai wanda ba sa ba da zaka wallahi da yawa waɗanda ba sa ba da zakan su suka fi yawa akwai shahararrun masu kuɗi an san su amma wallahi ba ka taɓa jin zakar su ba kuma kuɗin da suke da shi ya kai da in dai suna ba da zaka ya kamata a sani ba wani makocinsu guda ɗaya da zai ce an bashi yanzu abin da masu kudi wasu ke wai dabara masu ke wai dabara wai dabara wai Allah ke wai dabara idan mutum ya duba kudinsa ya ga zai cire zakka ta kai miliyan hamsin ce kai ina ka san me ake yi abin da suke yan zamani sai ya ɗauke kudin miliyan hamsin nan sai ya ware sai ya zuba su akawun ɗin sai aji a tsawon shekarar nan duk wanda ya ci masa bashi a harkar kasuwancinsa bai biya shi ba sai ya zara cikin miliyan hamsin na ce ya Allah na bashi zakka na ya dawo mun da ita wallahi gaske ko satin nan da ya wuce akwai wani wanda ya sha iska ya bugon mu waya na ce wallahi ba ta yi ba a malam ai ina bin wani ne zakka ina bin wani ne bashi muna kasuwanci kuma yanzu zan cire zakka ya halatta in bashi dan ya biya ni ah ina sauran fukara'u talakawa makotanka masu bukata masu waye waye ina suke ka duba ba wai Allah ake wannan to wannan ma gwanda ma yana tunanin ya bashi ma ce biya ni waɗancan ɗin ba ma biyan suke ba Allah ake gawa ya Allah ya Allah na biya na bashi ya biya ni eh amma mala Allah yana da hakuri to akwai shi kuma wani zuwa ya je sayo motocin haya duk suna yi masu kudin mu motocin haya ya siya idan ana biyan dubu biyu da ɗari biyu da ɗari uku to shi motocinsa dubu biyu ake biya wai yana taimakawa mutane balance ɗin ya zuba aljihunsa ragin ɗari biyu ɗari biyu nan shine a matsayin zakar duk wanda ya hau motarsa aka yi mai ragin ɗari biyu an ba shi zakka wani injina ya saya na tonar rijiya injina ya saya na tonar rijiya idan ana tona rijiya a dubu ɗari biyu da hamsin sai tona ma dubu ɗari biyu da talatin ashirin ɗin ta zakka ce dan Allah in tambaye ku yanzu talaka shi zai je bada kuɗi dubu ɗari biyar dubu ɗari hudu dubu ɗari biyu da hamsin a tona mai rijiya ta bada tsatsi ina ya ganta to haka ba ke yi wai wannan wai wai wai wai sabon tsari ne new system ne na ba da zaka wannan wai wanda suke tsoron Allah ma za su ba to wani wallahi ko bayarwa ma ba wani ya faɗa ce kai da Allah ana deceiving mutane deceiving ka san deceiving yaudara ana yaudara mutane ce ba ga arna nan muna tare da su duk kasuwancin nan arna nan akwai arnan da yake ba da zaka amma kullun duke su haɓaka take ba sa ba da zaka suna haɓaka mu nan malamai sun dame mu in ba a ba da zaka akwai azara in ba a ba da zaka kaza kaza kaza ce shi bai yadda ba Allah kiyaye mu dai Ubangiji in ka bamu ka bamu ikon cirewa masu gero masu dawa masu shinkafa ku rinka cire zakka masu shanu fulani na ƙauye su ma akwai wahalan shani itte itte ya fulbe itte zakka ku cire zakka ya fulani kwarai kuwa ba fulatani da ka taba masa bujumi guda ɗaya to ko shi ko kai ya zare zakka ya bayar ina yace ban shi ba kuma wani ba zai shi ba tunda bai ci ba kuma zai ci ba tunda shi ne yana kora su daji yana kiwata su shi bai gina gida ba shi bai hau abin hawa ba bai shigo cikin gari ya rayuwa ta mutanen birni ba tunda Allah ba shi arziki su kullun a daji suke akwai mutumin da na haɗu da shi a aikin hajji ina jin shekarar 2000 ko an tiri ko an fo wani ba fulatani a harami muna zaune muna jiran magarba za ta yi muna abinan sai na dan mai fulatanci haka sai a ce ka iya fulatanci na ce a na iya ai muna tattaunawa da shi kaza kaza da sauransu na dan saki jiki yana ban labari ya ce to ɗana ka gani nan ban san iya yawan shanuna ba ban san iya yawan shanuna ba ya ce ba ma ni ba jika na ma bai isa ya ce ma ga shanunsa yanzu yanzu ya gama ga shanunsa ba jika na ma ba wani ba ya ce kuma tun da nake a duniya ban taba kwanciya a cikin gini ko wurin da aka mai rufin kwano ba sai da na zo makka tsoho ne furfura ne wallahi da shi amma fa da sandansa a cikin haramun ma da sandansa da robarsa wutar na ce kamar ya baka taba kwanciya a cikin gini yace tun da yake a daji yake a daji aka haife shi iyayensa ma a daji aka haife su su a daji suke rayuwa so duk inda ka ga in ka ga sun kwanta a cikin kara ne ko a cikin bukka gini da da bulo da bulo a rayuwarsu bai taba ba da ya zo maka ko asibiti ba a taba kai shi haka je aka kwantar da shi a gadon asibiti ya je gini amma fa ina so na gaya maka malam bai san iyayen bujimarsa da sanin shaninsa ba ya magana zakka wannan kuma labari ne na daban kuma wani zancen kuma kake so kenan yanzu daban suna nan kala-kala da na ƙauyen da na birnin Allah Ubangiji ya gyara mana halinmu ya gyara mana ɗabi'unmu kamfanoni da suke da kuɗi a ajiye za ga mutum yana da kamfani yana da miliyan dubu a akawun ɗin shi jami'o'i suna da kuɗinsu a ajiye suna juya kuɗinsu suna mu'amala su ba a cire zakka kwalejoji babban makaranta tana da miliyoyin kuɗi a ajiye a akawun shekara shekaru da wahala kuɗi sun cire zakka kun taɓa jin an ce makarantar wani ta cire zakka to ita babu ita to Allah ya mana mai kyau wanzu Allah ya tsoratar da mu dangane da kin ba da zaka shi yasa ya yabi mai dukiya ta kwarai yace ni'mal malu salihu lirajul salih madalla da dukiya ta kwarai ta halal ga mutumin da yake na kwarai shi ma na kirki hadisin Imam Ahmad na'am malam
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
Allah ce ranar da za a yi musu azabar shine yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam ita ce ranar da za a sa wutar jahannama ta shige su su shige ta tadkhulun nar fayuqadu alaiha wasu malamai suka ce taskar dukiyar dukiyar za a ɗebe su a zuba su a jahannama a ƙone su watukuwa bi haji bahuhum su ƙone ɓangarorin ko sasannin dukiyar wa junubuhum wa zuhuruhum fuskokinsu kai jiba jam'i ne na jabaha fuskokin dukiyar da kuma ɓangarorin dukiyar da bayan dukiyar gaba daya abladan masud yake cewa babu dinari da za a dora akan dinari ko dirhami akan dirhami ba wai haka ake nufi ba a dauki dinari da dirhami a kona ba haka ake nufi ba walakin yuwassa a jilduhu hatta yuda a kullu dinar wa dirham fi mawdi Allahu akbar ala hida ma'anar aya shine malam fatar mutum za a buɗa a faɗaɗa a faɗaɗa a girmama a girmama a ɗebo wannan kuɗin nasa a loda su zama wuta su yi ta ƙone shi su ƙone fuskarsa su ƙone kwiɓinsa su ƙone gadon bayansa Allah kuma ya ce haza ma kanaztum li anfusikum ga abin da kuka taskace wa kawo kanku fadhuqu ma kuntum taknizun ku je ku dandana azaba da ukuba ta dukiyar da ku kasance kuna taskacewa kuka iko bayar da hakkin Allah tabaraka wa ta'ala wani ya yi tambaya yake cewa me yasa da aka zo ayar sai aka keɓance fuska da bangare da gadon baya wajen azaba din abubakar warraq aka tambaya me yasa aka yi haka ya ce ai shi mai kudi li'annal ganiya sahibal kanzi ma'abucin taskar dukiya idan ra'a alfaqira qabada wajhahu mai kudi in ya ga fakiri ai turbina fuska yake da ka zo fa gaishe shi kawai ka zo yi ya aka yi aka yi lafiya to na gode na gode sai an jima saboda baka da kuɗi amma in dan uwansa ne mai kuɗi ya zo haba haba saboda ya san ba zai roƙe shi ba shi yasa wanda ya fi kowa morewa a rayuwa da zaman lafiya shine wanda yake nesa nesa da masu hali barai ku da gaske in mutum kaga yana da hali yi nisa nisa da shi kar ma ya yi tsammanin kana rataya ne a wajensa don ka samu wani abu har i wulakanta ka abokinka ne dan uwanka ne yayanka ne ko ma waye ya harkar sakaita ka in ya neme ka ka zo bai neme ka ba ya ce ci kudinsa kai kuma ka je ka ci talaucinka ba shi kenan ba shi dai rayuwa yake kai ma kuma rayuwa kake alhamdulillah in Allah ya waye gari zai ci kai ma za ka ci zai sha kuma kai ma za ka sha zai hau mota kuma kai ma za ka hau ya hau motar naira miliyan arba'in hamsin sittin ɗari ko ba ka bane ya je ta kai shi gurin za ta kai shi ko kai kuma kai ma ka je ka zare naira ka ɗari biyu ɗari uku ka shiga hais ko a kori kura ko roka ko titiri ko tirela kawo sunanta me wacce sunanta me ya hau mota ka hau mota kuma ya isa inda zai je ko bai isa ba kai ma ka isa ko baka isa ba shi kenan riga ce sunan kayansa riga kai ma naka riga ya saka riga ka saka riga ya sa wando ka sa wando ya sa takalmi ka sa takalmi ya daura agogo kai ma ka fa daura ya sa hula kai ma fa da hularka to me bambanci ya ci mai daɗi ya je gidansa ya ci duk abin da ake ci mai daɗi ya ci nama ya ci kaji ya sha zaƙi ya ci maiko kai kuma ka je taka matar ta yanka maka tuwo miyar kuka da wake a ƙasa ka naɗe ka gyara ka ballo darbejiya ka goge baki cikinka ya yi dum shi ma nasa ya yi dum idan kun je aunawa za a ce wannan a ƙoshe yake kai ma a ƙoshe kake ko ba ga wani haka Allah yake raba rayuwarsa to da mutum ya gane wannan da ya huta Allah ka ba mu kuɗi wato wato an bar min jawabi na dai a hannuna kenan hada ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun abinda kasance kuna hanawa na hakkin Allah a cikin duka dukiyarku to ku dandani azaba akai so jama'a wallahi ba samun kuɗin ba ya za ka yi ka yaƙi zuciyarka ka bi hakkin Allah wallahi malam da 'ya'yanka za a fara hada ka faɗa bukatunka na gida wallahi sai ka ƙi ka biya musu to mutum da bai iya biya wa iyalinsa bukatunsu ba to don Allah ya zai zo waje taimaka wani fi sabilillahi ba to za a iya tara maka dukiyar wallahi a hana kashe ta akwai wanda an ba su kudin ba dai kudi bane ba an ba su kudi ba kadara bane ba an ba su kadarori amma wallahi malam an hana su jin daɗin kudin wallahi kai da zaka je gida ka tsallaka bakin titi ka bada naira hamsin ɗinka a baka ɗanyar kuɓewa ka ɗauki masara ka kwano ɗaya ka kai injin niƙa ya niƙa maka kawo mata ka ta tuƙa maka da kuɓewarka a kaɗa maka da wakenka wallahi tuwon ne da zaka ji daɗin sa Allah wannan mutumin da zai je zauna a zuba masa duk nama da ka sani duk abu na jin daɗi yana ci da ka san dusa yake ci Allah ya cire mai jin daɗin kai kuma wallahi zaka ji masha Allah tabarakallah kuma fa karfi ne za a hada ku karfi da za a ce ai doke doke wallahi ka buge shi ka je ka gwada mana da irin masu da mai wani cin shinkafa da wani makaroni da wani taliya da maciyin dawa a haɗu in an isa za ka kwatanta ba shi yasa duk mutanen ƙauye sun fi mu karfi ba ga mutum kakau yake a ƙauye kai kuma a birnin ga ka ka kumbura ka koshi dan karamin abu ba za ka iya dauka ba amma mutum kawai yana sunkuyawa wallahi zai yunkura da shi ya tashi da shi ya fi ka karfi saboda kai duk abin da kake ci ba lafiyayyen abu ma kake ci ba duk chemical ne kake ci tumatirin ka sai sai an masa feshi kake cin sa kazan da kake ci kaza allura ce bulorar ce tumtum haka take shi ku kazar safafe kakkiyar kaza ce mai zuwa bayan gida ta yi tono ta ci kwari ta ci gero ta ci dawa malam ni'ima ba ta da daɗi in babu addini a ciki in gaya muku gaskiya akwai wani mutumin da Allah ya bashi dukiya kudi kudi dukiya Allah ya bashi Allah sai masa wani abu guda sai hana shaihuwa sai yake gaya wani yake ce da shi wani wallahi da a ce zan ɗebi duk abin da na mallaka ɗin nan gaba ke ɗaya in miƙa shi gaba ɗaya in zama miskini talaka ban da komai a ban ɗaya to wallahi zan yi ya ce ba inda ban je ba a duniya neman ɗa ban samu ba ka duba yadda Allah yake gari ba kuɗi ba ne ya baka kuɗin amma ɗa ga shi dai ga matan nan ba matan da zaka je ka nema bata aure ka ba duk ga su nan in ka nama aure matan duniyan gaba ɗaya ko wacce ka je ka auro tana haihuwa ta haifi 'ya'ya biyar shida mijinta ya mutu ka auro ta ka zo ka sata tana zuwa gidanka sai ta zama bakarariya Allah bai yadda zaka haihu ba wani yana da dukiya yana da kuɗi yana da wadata yana da yalwar arziki wani abu ya hada shi da wani shi kuma wancan miskini ne talaka bai da komai ya ce gafara da Allah talakan banza sai shi wancan ɗin talakan shi yana da 'ya'ya yana da 'ya'ya Allah ya bashi 'ya'ya da yawa har sun matsa yawa shi kuma wannan mai halin bai da ɗako ɗaya sai shi talakan ya ce a'a ya ce wallahi ni ba talaka ba ne ya ce wallahi tallahi ni ba talaka ba ne ya ce kai ne talaka yawa kai ne talaka a yanzu haka ina da guda kaza kai ku baka da ko daya yau in ka mutu sai dai matanka da wasu su zo su cinye dukiyar ni fa kuma yau in za a zo a rufa ka da duka baka da wanda zai zo ya taimaka ma dan baka da dan da zai zo ya ci gara ni ko ba ya ce sau saboda ni ba talaka bane ka san ni ba kai ne kai ne matsiyaci kai ne cike cikin talauci wala mutumin na aka ce kawai sai ya tsuguna kawai sai fashe da kuka Allah ka bamu kudi Allah ka bamu arziki Allah ka bamu kudi Allah ka bamu kudi ka bamu arziki zai je tara maka arzikin sai hana ka dama sai hana ka ko ya baka kudin ya baka arzikin ya hana ka haihuwa ya hana ka lafiya kwarai da gaske akwai waɗanda wallahi tallahi ku tambaya ku ji ba sa bacci ba sa ga kuɗi ga miliyoyi wallahi ba sa bacci suna nan suna ji na ina jin su suna kallo na ina kallon su wallahi bacci baya iya baccin da ake da daddare nan wallahi ba sa iya yinsa yanzu ni da kai mun je zamu je da mun je mun ci mu miyar kuka muna shan iska sai mu saki abin nan mu sha abin nan yanzu da ake bargon nan sanyi nan ka shiga bargo kurin sai dai a salatu lafiya kalau baka da matsala amma wallahi tallahi akwai wanda sai yayi tayi wa kansa allura Allah ya taimake shi samu baccin awa daya sai ya zo yana murna iyalinsa ana alhamdulillah an jiyo ka samu baccin awa daya wallahi alhamdulillah na ji dadi awa daya fa ba sa iya yi wani kuma cewa ta ai ni ba na bacci da daddare yace ai ana yin isha da na gama abin nan kina dawowa ina saman gidana da bindiga ta akan cinya ta yace duk unguwan nan duk wanda zai shigo ko ya fita ina kallon sa yana gadin kudin sa kenan wallahi na malam yana zaune da bindigar sa a hannunsa ya ci gyada in ta kare ya sha shayi in abin ya carke ya sha kunun zaki in abin ya abin nan yayi haka dai kullum ba zai iya wacce ba yana sama a gidan na sama a sama a can yana leƙa kowa yana gani da ya ji bururun bururun babu nutsuwa baccinsa sai da safe sai kwanta ya ta bacci sai bayan azar kuma sai a fita wannan kuma jin daɗi ne to Allah sauke mu bi Allah sai mu huta in kuma ba mu bi shi ba akwai abin da zai hada mu da shi wahala haka masu mulkin na ana baka labarin su ba sa bacci akwai masu mulkin da a kasar nan an san su wallahi in za su baka appointment karfe biyun dare za su baka kwarai kuwa kana so ka gana da shi sai a aiko ma takarda a ce sha biyu da rabi da minti bakwai sha biyu ai su lokacin rana su kenan barai da gaske akwai mitin din da ma ba a shigansa sai uku da rabi ya asuba ya ake wani magana asuba wallahi baccin baya yiwa to wannan kuma shine jin daɗi a yasa an lokacin a baka abin da mata ya sara ya yi ɓarai kuwa ka je ka ɗan nemo ka bubugo ba wa iyali su ci su sha a yi sutura a ɗan biya bukatu daidai gwargwado kai kwance kai da kowa ke bacci kai bacci ko ba ka bane ba yawwa wata ran ka ɗan rasa ka sha wahala ka je ka nemo ka san muhimmancin su amma an tula maka su kuma an cire maka natsuwa meri ba mu je malam
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة na'am واعلموا أن الله مع المتقين to sai kuma Allah madaukin sarki yake mana bayani dangane da watanni da ya tanadar mana dan lissafi mu gane adadin kwanaki da watanni da kuma shekaru a duniya yace inna iddatash shuhuri inda Allah lalle adadin watanni a wajen ubangiji isna ashara shaharan watanni ne guda goma sha biyu fi kitabillahi a cikin littafin Allah ko kuma fi kitabillah a cikin hukuncin Allah ko kuma fi kitabillah a cikin lauhul mahfuz isna ashara shaharan waɗannan watanni su ne watannin musulunci da Allah maɗaukin sarki ya ware mana su amma a cikinsu min ha arba'atun hurum akwai watanni guda hudu watanni ne masu alfarma rajab da zulƙeda da zulhajji da muharram Allah ce zalika dinul qayyim lalle wannan shine lissafi na daidai addinu anan ana nufin alhisab zalika dinul qayyim ay zalika alhisabul mustaqim wannan shine lissafi na daidai addin alhisab maliki yawmiddin ay maliki yawmil hisab kenan mamallakin ranar lissafi fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin waɗannan watanni waɗanne a cikin dukkan watannin gaba ɗaya me zaluntar kai bi fi'ilil ma'asi wa tarki ta'at kar ku rinka zuwa kuna saban Allah kuma kuna barin yi wa Allah da'a وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ku yaƙi mushrikai kafataninsu gaba ɗayansu kafatan amatan duka kamar yadda suke yaƙanku kafa duka wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin su ma ba su bar ku ba ko to kuma ka ku kyale su ku sani lalle Allah yana tare da masu taƙawa masu jin tsoronsa su wannan aya tana bayani akan watannin da ubangiji tabaraka ta'ala ya tanadan mana guda nawa ne sha biyu ko watannin boko da Allah nawa ne ban jawa sha biyu waye zai iya kamun su waɗannan watannin na boko na'am a'a ba kowa mani tambaya ne mutum ɗaya nake so ya gaya musu za ka iya tashi ka tsaya bismillah tashi ka sani ko na ba za ka dan samu ba ni su abokon ji january february march april may june july august september october november sai kuma december to karanta mun da musulunci ya kuke dariya ai bai kasa ba ko ba gaba ne bismillah akar makalla ku saurara mana kai a'a ku matsalar ku ba ku da adalci wani lokacin ai bai kasa ba ko kun gani na boko kan ya ba da su koyi na bai yi ba bismillah akar makalla المهرب سفر ربيع الأول ku kyale shi da Allah je ka mutumina rabiul akhir jumada awwal ko ula diddin jumada thani rajab shaban ramadan shawwal bilqida dhulhajj ku ce Allahu akbar ka zo ka same ni a cikin sati ka ci littafi wallahi kaga da na nuna kana dauka zaka ba mu kunya ko da yake dai ka dan yi ina musamman da wannan shirya na ce yau sai na auna wani a cikin ku ashe Allah ya taimaka yanzu na gada ma fa zan nuna wani in nuna ko kan na nuna to jama'a waɗannan watannin su ne watannin musulunci yanda wannan yaron ya kawo don Allah mu koya wa 'ya'yanmu mu koya wa 'ya'yanmu mu karantar da 'ya'yanmu alal akalli su san sunan waɗannan watannin waɗancan watannin january february march wane ne wane ne duk sunan gumaka ne fa saboda tsabar yahudanci gunki a ɗauki gunki a sa masa sunan wata yanzu da yawan mu lissafi ma na musuluncin ma ba sanin sa muka yi ba an fi gane na turancin an fi gane na bokon to waɗannan jama'a su ne watannin musulunci a wajen Allah to a cikinsu akwai guda hudu wanda Allah ya ware su watanni ne masu alfarma ya hana a yaƙi a ciki tabaraka wa ta'ala da rajab da zulƙeda da zulhajji da muharram shine minha arba'atun hurum ɗaya daga cikinsu a ware ki wa salasun sart ko ba ka bane yawwa zulqaida zulhajji muharram kaga ajiyar suke rajab shine alladhi baina jumada wa sha'ban rajab mudar to waɗannan su ne watanni masu alfarma me ma'anan masu alfarma masu daraja masu kima ba wai cewa sauran ba su da daraja ba Allah ya ware su ya ce ko yaƙi kada a yi a ciki to sati mai zuwa insha Allah ta'ala idan mun zo za mu karanta babu lokaci ne za mu gane me ma'ana alfarmar da kuma yadda su kuma kafirai suka tozarta wannan keɓancewa da ubangiji tabaraka ta'ala ya waɗannan watanni ya mai da su masu alfarma din suka je suna yin abubuwan da suke yi a ciki abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yace da Allah malam a ji hankalin mutane su yawaita yin istighfari saboda abin da Allah yake faɗa cewa matukar mutane suna istighfari bai zai musu azaba ba kuma kana Allah mu'ajiban wa hum yastaghfirun haka ne qur'ani ne faɗa haka so yana da kyau mu yau ta istighfari mu nema tuba ga Allah wanda Allah ya ce tubu ila Allah wastaghfiru hadisin bukhari da muslim ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar sa fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra saboda ni ina neman gafara a rana ɗaya na kan yi istighfari ɗari ɗari so ya kamata mu yi wa kanmu tunani mu ga guda nawa muke yi bai da wahala kuma akan abun hawan ka za ka yi bai da wahala kana zaune a ofis ɗinka za ka yi bai da wahala kana kasuwa ka kana shagon ka za ka yi dubu ma za ka iya yi a ranar to amma ina gaya maka ba dubu ba ba ɗari ba wallah ashirin man kai wasa sai ta gagare ka saboda gafala ga kana da muke ciki Allah da ya rangwanta mana sannan ya ce wai mutum ɗaya zai iya aikin gwamnati guda biyu ko da ku cewa ɓangarorin daban-daban ne to ba zan iya cewa eh ba ba zan iya cewa a'a ba saboda ya danganta ga wasu ayyukan akwai wasu ayyukan gwamnatin da kana yi kuma a ƙa'ida wurin aikin ba laifi bane kuma an kaya wani abu kaga mutum yana yi anan kuma ya je can wani gurin ya je yana yi ana biyan sa yana ɗauka albashi biyu uku ma wasu a tsarin aikin haka din daidai ne akwai kuma wasu tsarin ayyuka din na gwamnati wanda hakan ba daidai bane ina fatan kuna fahimta yawa so ya danganta ga inda mutum yake aiki idan yanayin inda mutum yake aiki din haka din ba abin iki ba ne ba to zai iya yi mana na wani dalilin da ya hana inda zai ba wa kowanne hakinsa idan kuma a ka'idar wajen aikin ba a yadda mutum ya je wani aikin ba to kaga bai zai ba sai ya zama ha'in cikin idan mutum ya tashi da janaba ga tsananin sanyi da ake fama da shi sai kuma mutum ya yi taimawa saboda ba zai iya wanka ba ko da rashin ruwa to bayan ya idar da sallah shi kuma ɗalibin alkur'ani ne to sai kuma ya ɗauki ƙur'ani ya ci gaba da karantawa ya yi laifi bai laifi ba in dai ba yin abin da ya karya masa alwala ya yi ba wannan taimama da ya yi ta ba shi dama ya yi sallah to kuma za ta ba shi dama ya karanta ƙur'ani sai dai in yayi abin da ya karya alwala duk abin da ake a ce alwala ta warware in yayi ta to shi kenan taimama ta warware sai ya sake sabuwa in ko bai baya halatta ya ta karatunsa har zuwa rana ta fito ya samu ruwa mai dumi sannan ya yi wanka wannan ya ce malaya maganar ingancin karatun fatiha lokacin liman yana sallah a karatun ɓoye ko a bayyane ya inganta dole ne ma hadisi ya tabbata dole ne sai an karanta fatiha idan kana bin liman sallah ko a bayyane ke ko a ɓoye kada mutum ya zo ya bi mutum liman sallah ba tare da ya karanta fatiha ba manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga duk wanda yayi sallah bai karanta fatiha ba bai da sallah so ka san yadda zaka cuccusa ta akwai hadisi da ya tabbata annabi ya tambayi sahabbai ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum ko dai kuna yin karatu ne a bayan liman din suka ce eh sai ce la taf'alu illa bi ummil qur'an ko bi fatihatil kitab kar ku yi sai dai in fatiha ne to kaga fatiha mutum zai iya yi kenan shine zancen da ya fi inganci wannan bawan Allah yake cewa malam ya gida ya aiki ya kuma aka ji da da menene to komai dai tamam insha Allah alhamdulillah Allah ya saka yace Allah saka malam da alkhairi amin yace malam bayan haka tambaya ta anan shine game da maganar nafila da kai a baya to ni dai ga yadda nake nafilfili na mun yi magana a karatun baya cewa da wanda yake na filfili guda sha biyu Allah zai gina masa gida a gidan aljanna a hadisi sahihi yace to shi ga yadda yake yin nasa inda gyara don Allah a gyara masa yace yana yin raka'a biyu bayan kafin asuba a bayan asuba kai raka'a biyu bayan sallar asuba bayan sallar asuba haka yake kun ji daya sai ku taya ni rikewa ko yana yin kuma raka'a biyu bayan sallar azhar sannan kuma yana yin raka'a biyu kafin sallar la'asar sannan yana yin raka'a biyu bayan sallar magariba kaga takwas ta samu ta farko dai bayan asuba ta biyu kuma bayan azhar ta uku kuma kafin la'asar ta hudu kuma bayan magariba biyu biyu sau hudu nawa yace sai kuma shafa'i da wuturi da nake yi shine nake so malam da Allah ya gani in nayi daidaito in kuma ban yi ba a gyara mu ya ce bisalam Allah ya mai da malam gida lafiya ya kuma taimake shi akan duka al'amuransa na gode daga ɗalibarka ko mace ce ma to to yar uwa Allah saka da alkhairi kin yi kokari amma kin yi kuskure ba a yin nafila bayan asuba waɗannan biyun da kike bayan asuba sai ki mai da su kafin asuba su ne ake ce da su rakata ilfajir wanda in alfijir ya keto ake yin su wannan shine kuskuren sannan raka'a goma sha biyu ne aka ce ko to yanzu wannan a lissafin ta raka'a nawa ne sha ɗaya kin ga ba su cika ba akwai abin da kika jefar na bayan asuba mai da su kafin as- asuba biyun bayan azhar to yanda zaki shine zaki hudu kafin azhar hudu kafin nawa sai kuma ki biyu bayan azhar azhar kadai tana dauke da nafila guda shida ne babba kenan masha Allah shida to ga biyun kafin asuba ga shida a azhar nawa aka samu to sai kuma biyu bayan magarba la'asar a wannan riwayar ba a faɗi la'asar ba babu biyu kafin la'asar babu ba wai bai halatta bane ya halatta a yi amma da wani nassin daban amma in dai na filfilin da aka ce za a gina ma gida aljanna ne to babu na kafin la'asar damun bayan la'asar ba a yi nafila bayan mag- asubahi ma ba a nafila kun san wannan jayyid to ta samu takwas a can ko a sallah biyu kadai an samu raka a takwas asuba da azhar ko jayyid sai kuma bayan magariba guda biyu kaga nawa to sai kuma bayan kin yi isha'i sai kai sai ki biyu sha biyu sun kammala wuturin baya cikin lissafin shi wuturi ana yi da wani nasi daban shi kuma to duk wanda ya lazimci waɗannan yanayi in Allah ya taimaki mutum ya lazimci wannan yanayi a rayuwarsa annabi ya ce alkawarin Allah zai gina masa gida bene a gidan aljanna amma ina gaya ma karan kallahu kana ji na ko ba kowa yake iya yi ba ƙwarai ko daga ciki wallahi ko ka fara in gaya maka shedan sai ya hana ka yi in ya wafce ka sai ka ka share wata uku da rabi baka yi ba ƙwarai kuwa amma malam akwai waɗanda Allah ya hore musu lokacin kuma duk abin da za su yi sai sun yi wannan abu kuma ko ba su yi ba sai sun rama akwai bayan Allah mutum yana wannan Allah ya ɗauki ransa ba shi kenan ba Allah zai alkawari ne bai cika ma ba ka Allahu akbar akwai dadin ji amma aikatawa akwai wahala kaga nafila a sallah nafilar sallah ai zabi ne daga Allah ai ba kowa yake iya yinta ba ba kowa yake iya yinta ba ballantana ta dare kam Allah ya ji kanmu musamman lokacin sanyin nan wani yanzu yana zuwa da ya ji ya afka cikin bargonsa da ya yi shekara bakwai bai wanke shi ba wallahi sai an ci sa ya tashi asuba ma ai ana sha'ani a cikin sanyin nan sai dai Allah ya sauke kawai wannan ce da Allah malam Allah kara maka lafiya amin malam da Allah menene waɗannan mutanen suka yi na laifi na farko wanda za su je shan ruwan alkausara mala'iku su kore su me laifin da suka yi ruwan alkausara shine ruwan nan da Allah ya tanadar da shi na tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sha shi ba zai ishi ruwa ba har abada ba shi ba ishi ruwa har abada to amma akwai waɗanda za su zo a kiyama ana koran su ana dukan su duka tafki ne za a zo ana sha ana dukan mutane mala'iku suna koran suna cewa fasuhukan fasuhukan fasuhukan suna koran su annabi in ya hango ana koran mutanen zai ce kai ummati ummati jama'a ta ce jama'a ta ce al'umma ta ce sai su mala'ikun su ayya ya manzan Allah ai baka sani ba fa innaka la tadri ma da ahdathu ba'daka baka san abin da suka kirkira a ba a bayanka ga laifin to suka kirkira a bayanka yan kirkiro sabon addini abinda manzan Allah bai yi ba yan katsuro su ta tsirarwa suna cewa mutane su a ba mutane salatin da annabi bai yi ba a ba mutane zikirin da annabi bai yi ba a ba mutane sallar da annabi bai yi ba a sa mutane wani abu na ibada wanda annabi bai yi ba wanda suke kirkiri addini fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak baka san me suka yi ba fa innahum ghayyaru wa baddalu suka ce ai sun caccanje addini sun bata shi yan canja addinin annabi wanda suka bata addinin annabi to shine laifin su manzo Allah ce in dai haka ne to fasuqan fasuqan ku yi nesa ku yi nesa ku yi nesa ku tabi to wannan hadisan shine yake bayani akan illar bid'a da aikata bid'a da goyon bayan bid'a malami kurin ya zo ya zauna yana ba ku umarni daga aljihunsa ba aya ba hadisi mutum ya zo ya saka mutum ne faɗan uwanka ya zo ya saka kana aikata wani abu da sunan ibada shi ɗin fa ba zai iya kare wannan abin a matsayin ibada ba bai da hujja bai dalili a kai saboda tsabar ƙungiyanci da gargajiyanci da ɓangaranci ba zai bari ba saboda su ƙungiyarsa haka suke yi idan ya daina zai ci za a ce a yau suwa ne sun kada shi ya kwammace gwanda ita zage-zage ya ta buge-buge ya ɗora mutanensa ya ce aje a yi ta yi babu hujja duk wanda yake yin addini babu hujja zai ga tasko da baƙin ciki da damuwa a rayuwarsa kuma ga misalai nan da yawa yanzu ku duba irin abin da mutane ake bautar da su a sa suna sa baƙaƙen kaya mutum ko shi yana sa baƙin kaya in za a yi taro baƙin kaya don dalili don dalili shi malamin naka fa sai ya sa riga ya mata aiki an mata komai sai ya rataye dan abin da zai rataya ana ɗaukan hoton ku ana aikawa duniya ana su suna karɓo dan abin da za su karɓo ku kuma kuna yawo a ɗebo yara ƙanana a jasa a ƙasa a ɗebo matan aure a jasa a ƙasa kuma da sunan addini la aya wala hadis ko mutum ya sa ka zo kai ta tafiyar kafa duk nisan inda kake ce wai sai ka taka da kafa wai ka je wai inda yake wannan fa mutum ne ba annabi ba fa ko aikin hajji fa ce aka limanin sata ilai sabila ko aikin hajji ce aka yi dole aje da kafa yanzu dan Allah mutane in dai za su yi kansa adalci wace aya ce ta ce a wani malami haka wani hadisi ne ce a wani malami haka to sharrin bid'a da bin ra'ayi da son zuciya kenan ko mutum yana ganin ka kai ne kai da baka wannan kai kai ne batacce toshe hanya a cutar da mutane wasu su mutu a hanya wani kafa ya kumbura wani a kai shi da wulbairo wani a karsa da akori kora wani gashi nan dai a je haka a da wani kuma ya munafurci ya faki ido ya ce zai yi gudawa sai an yi nisa ya hau motar haya ya je wani kauye ya sauka ya jira duk irin wannan duk gasu nan me ya ja wannan bin wani malami to wallahi malam shi yasa babu addinin da yake da daɗin bi yake da yanci irin sunna su ahlus sunna an kaga suna taro wa'azi ne ko duk taron da ga to insha Allah wa'azi ne a hada aje ayi wa'azi wuri kaza saboda yawan su ya kai yawan da ba za su zo su ce wai za su yi taro su haɗu a wani wuri kun taɓa jin wani abu da aka yi wai a kamar misali a garin na ce duk wani alu suna na garin na ya je a haɗu a wuri kaza ai ba mu da inda zai ɗauke mu ai babu shi amma tafiyar suna shine kowa ya je addinin sa inda yake kar a takura mutane kar a takura mutane so jama'a ya kamata mu zama wayayyu ba wani malamin da yake da yancin da zai zo ya dora maka wani abu ya ce kai ba tare da baka aya ko hadisi ba ba wani tawili fa ya ja maka ayar da larabci ya kawo maka hadisi ya gaya maka a ina yake ga inda annabi ya ce ka je ka aikata babu wannan kame kame ne karka yadda kai yasa akwai waɗanda za su tashi Allah ya tashe su a matsayin suna bautawa wasu da waɗanda za a zo ana ce musu malamin su Allah ne ko shehinsu Allah ne ko waliyinsu Allah ne ga ayoyi nan a ƙur'ani sun ce aje sallar juma'a a yi sallar jam'i a yi mai amma kai malaminka baya zuwa juma'a an yi magana wai a'a ai su daban ne ai su hawasu ne Ha, to shi qur'anin banda su umarnin mu kun ce mu je kuma ko ba kwa zuwa yanzu shi wannan wanda yake ce a tattako a tattako dan an yi magana an masa nasiha an ce wai ce ai yanzu tattaki yanzu ma aka fara da ya kamata ku dan jashi daga daga daga zariya ya je Kaduna ya dawo a ga da shi an je in gaskiya ne in aikin Allah ne ya kamata ya yi shi ma ko ba ka bane ba ya kamata a ga an fito da shi da alkabbarsa da komai an zazzagaya da shi ko ba ka ba kar makalla to wannan kaga sai mu san da gaske ne mutum yana zaune kawai sai dai ta sa a zo wallahi nasiha muke muna ga mutane ne gaskiya alhamdulillah babu wani annabi ba annabi aka faɗa aka yi magana akan shi walta ka da ciwo ba annabi ba ne mutum ne zai iya daidai zai iya kuskure yadda za ka faɗa hadari in ka mai da shi annabi ne kana ga cewa abin da ya faɗa duk komi ya faɗa daidai ne to kai kana cikin hadari amma ka yadda malamin ka zai iya daidai zai iya kuskure to wannan hadisi na bukhari abin da yake nuna mana kenan masu canji addinin Allah da addinin manzon Allah gayyaru baddalu yanzu ba gashi ya fito fili ba gayyaru wa baddalu wai wane ne manzon Allah ya ji karan takun takalminsa a bayan gidan aljanna a'a ba a bayan gidan aljanna ba a cikin gidan aljanna ha kawai za ka zo kai masa kancal a cikin aljanna annabi ya ce na shiga aljanna da kaltul jannata fasami'tu khashfashata ko khashkhashata na alaik sai na jiyo karan takalmanka bilal ne ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine falala ce Allah ya bashi wannan ce assalamu alaikum ina jin wata mata ce ta rubuto wannan wai wani ne Allah ya kaddara ya rabu da matarsa ka ji da kyau ina jin da kai ake dan dan na ga lamirin an karfafa shi an ce ayi wa'azi ina jin kana wurin wani ya rabu da matarsa alhalin suna da ya kwaya ɗaya a tsakaninsu tun da suka rabu da matan nan bai san cin yar ba bai san shanta ba bai san tufafinta ba kai da ƙarshe ma da yarinya kamata ta sa ta girma ba ta san ma waye ubanta ba saboda tun da suka rabu bai taɓa zuwa ba ya ce a kawo ta iganta ko a ce a kai masa ita baya yi kwata-kwata bai taɓa zuwa ba bayan rabuwar ta ce malam dan Allah ina so a yi masa nasiha ko Allah zai sa ya ji ya gyara kuma yarinyan tana fama da rashin lafiya ko ma magana ba ta iya yi ta ce kuma da ƙarshe tana neman addu'ar 'yan uwa musulmi wannan hali da suke ciki da ita da yadda Allah ya yi musu to kaji suna nan da yawa masu irin wannan ɗabi'ar tun ya je ya auri mace ya mata ciki ta haihu ya tsallaka ya gudu ya sallame ta ya kore ta dan nasa ko yan nasa ko yar tasa babu ruwan sa da ita bai da alaka da ita to kun ga wannan ba daidai bane kuskure ne in ta je ta fada wani hannu fa matan nan za ta iya tafiya ta yi aure ta bar yar taka ta je shiga wani yanayi a duk duniya an ce wai ubanta ne kai ne ubanta mu fa shari'a fa ta ce mu taimaka wa ƴaƴan wasu ma ba ƴaƴanmu ba ballantana ɗanka da ka haifa so gaskiya mutumin da yake zuwa makaranta yana zuwa wurin karatu yake da wannan ɗabi'ar wallahi akwai alamar tambaya akan imaninsa yawwa kuma halinka gaskiya ba hali ne mai kyau dan uwana ka ji tsoron Allah ka gyara in kana nan idan kuma wani ya san shi wanda ya san yake da wannan ɗabi'ar to yi masa nasiha me za ka ragu da shi zuwan wurin yar ai ba zuwan wurin uwar bane kuma dan ka je wurin yar ka ka dawo da matar ne ba ka dawo da ita ba muke daukan abinci mu bawa almajirai ma muke daukan sutura mu ba wanda bamu sani ba ma muke daukan taimako mu je mu kai wanda ba dangin ya bana babu ballantana maniyinka a nan fa nake gaya muku wani yana da kuɗi da miliyoyin kuɗi yana neman a bashi daɗin guda ɗaya ya rasa su shi mu yawancin mu hausa fulani muna da matsala sai dai Allah ya gyara mana wulakanta yaya babu al- al- wato kabila take wulakanta yayanta irin hausa fulani ba yanzu misali zan kwatanta muku ku duba almajirai din nan da suke bara ko suke bakin danja ko suke bakin titi ko suke cikin unguwa ko suke kaza ko suke kaza ku duba yadda suke rayuwa talauci da rashin sutura da rashin tarbiyya kuma karatun babu almajiri zai rinka yawo ya zai- ya tafi almajiranta ya yi shekara goma sha biyar ya dawo wallahi bai da izo sha biyar saboda duk inda ya tafi almajiranci kudi zai je nema wai na yadda ba duka ba yi mutumi na dama ai ba a ba a kudin goro gaba daya wallahi nake gaya maka wani sai shekara ashirin bai da izo ashirin akwai abokanai na da muka tashi tare muka yi aka daura mana alihun ali alihun ba'un ko alu an baki wa uzala auzu billahi ko ba alu baki lallan hakuri da alluna mu tare aka auna mana su aka daura mana muna karatu har yanzu ina ganowa lokacin muna rike muna yara muna rike da alluna nan muna yi kwanan nan na yi tafiya na je na haɗu da wani daga cikinsu na tambaye shi ya karatu ya al'amura ya ce ana na ana ta yi mala na farko dai ya tsufa tukuni lokacin tsufansa bai ba don wani ya ganshi zai ce ya haife ni ma ya gaji kuma yana nan yana ta yawon bin karatun to amma abin da ke faruwa an je a tafi can a nemo wannan a tattaro wannan a hada wannan karatun bai yi ba to ba wannan ma fa shine damuwar ba ka duba yadda ake ɗiban yaran nan ake zuba su wallahi akwai almajiran da a gindin kwata suke kwana yanzu kai in sauro ɗaya biyu cije ka gobe sai ka tafi asibiti amma shi a gindin kwatan ma yake kwanciya sauran ya ciza ya ciza ya ciza gobe kuma gau zai tashi ba abin da zai same shi abin da nake son faɗa shine ga wani can kuma yana neman ɗa ɗaya Allah ya bashi ɗa ɗaya Allah ya hana shi kai kuma Allah ya baka ka tattara su ka je ka kai su sauro yana cizon su suna yawo wallahi yanzu nan idan ka shiga sabon gari akwai yadda zaka tarar da yaran da suna bin masu shan giya suna uga a sha ruwa lafiya kaga wannan rashin mutunta yara ne shi sa aka ce a gyara abin babu hanyar da mutum zai karatu sosai din ya zauna karatu mai kwari irin sama da mutum ya zauna ya sa karatun a gaba almajiranci abu ne mai kyau yana da asali amma ba irin yadda mutane suke wulakanta 'ya'yan mutane ba akwai kuma wanda Allah ya musu sun dace kuma sun je sun yi karatun almajirancin sun tsare mutuncinsa da darajarsu kuma sun yi karatun sun zama al'umma sun zama jagorori kuma amma tsakani da Allah guda nawa ne ba su da yawa sosai so yana da kyau mu rinka mutunta zuri'ar mu kuma yanzu irin yanayin nan da ake ciki ma ka dauki ɗanka ka je ka jefa shi inda baka san inda yake ba wani ma ya dauki ɗan ya je ya ba da shi bai ma san a wani gari yake ba kuma abun rashin adalci idan mutum ya kai ɗansa makarantar boko yana zuwa ya biya school fees ko yana zuwa ya kai kaza kaza in ya kai shi bodin yana kaiwa abinci yana kaiwa katifa yana kaiwa kaza amma sai mutum ya samu malamin qur'ani ya dauki da ya jona masa ya bashi ko riga baya iya zuwa ya dinka ya aika wa yaron ballantana malamin da yake karantar da shi bai da wata alaka da shi kawai a matsayin malami ne ya karantar mai da dan shi yanzu wannan adalci ne sunan ba ɗabi'a ce ta kwarai ba jama'a ya kamata mu gyara mu kiyaye wasu haihuwar ta yi yawa ba sa kula da yayan wasu kuma an hana su haihuwar suna son yayan kuma ba su samu ba da irin wanda suke aure aure ya aura wannan ta haihu ta tafi da yaya biyu wannan ma ta aura ya aura ta ta haihu ta tafi da yaya kaza tana ta yawo da yaya yana da yaya kaza yana da su a can yana da wasu a can yana da wasu a can saboda yawan yawan aure aure kuma duka ba zai iya karban su ya kula da su ba ya iya aure ya iya bada ciki mata kuma sun iya haifa masa wannan kuma abu ne mai kyau ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne kuma yanzu akwai daɗi yara su tashi a gida kaga yara a gida su su wajen ashirin da bakwai amma za ka raba su biyu uku uwarsu daban biyu uku uwarsu daban wancan shi ɗaya uwarsu daban duka wani ya ce wallahi malam mun tashi a gidanmu mun fi ashirin wallahi duk ba iyayenmu ga kuma mata hudu ne a gida amma gaba ɗaya babu iyayenmu mata wannan yana rarrafe ina uwar bata nan wannan kuma ya tashi ina uwar bata nan wannan kuma ya girma ina uwar bata nan wani ya zama babban yaya ne shi ma uwarsa tuntunin bata nan kuma wannan abu ne mai kyau ba daidai ba ne da Allah mu gyara mu yi haƙuri mu gyara kuma shi ne amfanin makaranta mutum ya zo makaranta in ya ji kuskure ya gyara kai dan uwana da kake cewa ba duka bane ba kai ka taɓa jin ina bayani na ce duka in dawo kanka tukun kai ma in sassaƙe ka har wani zumbur ba duka bane ai ka bari sai na gama direwa ni ma ni ma nan da nake gama na almajirancin ni ma nan na yi amma maganan gaskiya a faɗe ta ko yanzu da yawa watakila ba mamaki matar abokinka tana zo rodo a unguwarku almajirin unguwarku shi yake mata talle ba mamaki matar makocinka tana sai da awara almajirin unguwarku shi yake kai mata awara bakin danja ya ƙi ya je karatun ya je tallan awara fi sabilillahi yanzu wannan yara an musu adalci ba musu adalci ba Allah ya mana mai kyau wannan ya rubuto takarda ina jin ya fada cikin wani yanayi ne Allah ya yi mana yana ba da labarin abin da ke faruwa ne amma nan ba abu ne guda ɗaya ba da mun kun sani kuma haka ƙasar take sai dai Allah ya gyara ransa a bace yana faɗa cewa malam Allah ya ƙara lafiya da imani amin ya ce malam wani irin jan hankali ya kamata a yi game da abin da yake faruwa a yanzu a wasu jihohi a ƙasar nan musamman kamar abuja da ake faɗa ce sau da yawa idan mutum ya je neman aiki a wani wurin wallahi ba za a ba shi ofa ba sai an yi luwaɗi da shi kuma yana rantsa ci kuma malam wallahi mutanenmu na arewa su suke aikata wannan alfashar musulmi ne dan uwanka zaka je neman aiki ya ce zai baka amma sai yayi luwaɗi da kai yace kuma malam da yawansu suna nan in za su ɗauki masinja sai su je su ɗauko kirista ko kafira ko wata baka tafiya su ba ta ita ce masinjar su don su rinka lalata da ita kuma duk lokacin da aka samu damar za a ɗauki aiki a ma'aikatar to waɗannan sakatarorin nasu ɗin da suke lalata da su yana tana masa sakatare yana kuma barna da ita to ita zai bata dama ya ce ki kawo yan uwanki za mu ɗau ma'aikata ya ce wannan shine abin da yake faruwa ya kamata a ja kunne to wannan kam ina jin ya kamata mu takardar na aika ta ga malaman abuja ko ba haka bane su ma su ji ta su je su faɗa kuma haka ne ni ma wani dan waya bugun mun waya ba so dai da yawa ma ni ba zan iya yargawa ba mutum ya je neman aiki a ce masa eh za a bashi amma sai an yi luwadi da shi wannan is common inji bature wani abu ne da an saba ana yi akwai mutanen banza marasa kirki masu muguwar ɗabi'a suna sha'awar ɗan uwansu namiji yatun rijal wa yatrukuna nisa mummunan zunubi mummunan kazanta da Allah ya ashe da irin wannan aiki na luwadi shi suke kuma karka tona kaga aikin su ma fa kawai shugabanci suke a gun ba kamfanin su bane ba nasu bane amma ba za su dauke ka ba sai an yi luwadi da kai akwai wasu daga cikin gidajen kaso a ƙasar nan gidajen kurkuku da su ma idan mutum ya fada ya je aka je aka rufe shi a can abinda za a fara taryansa da shi shine luwadi ga wahalar zaman gidan kurkuku wanda ya fi ka karfi ya danne ka da daddare sai ya yi luwadi da kai wallahi a gidajen wasu daga cikin gidajen kasan kasan nan abin da ake kenan ina zuwa wa'azi ai a suna gaya mana ko mutum ya fito yakan dawo ya zo ya faɗa mana ya za a zauna lafiya a kasan nan da mutuncinka da kimar ka tsautsayi ya sa harkar bashi ko rashin jituwa tsakaninka da wani ya kai ka ko harkar aure ta sa a kai ka kurkuku a rufe ka kana da addininka da kima ka wani ya zo ya danne ka da dare ya luwaɗi da kai ba wanda ka mutu ba to irin wannan rashin mutuncin ake yi ka cancanta da takardarka kana neman aiki kana neman sana'a an yi intabi an yi komai ogan gurin ya ce a kira ka ya ce gashi za a baka amma za a gana da kai haka suke yi to yanzu a ƙasar nan ta kai ga wasu daga cikin 'yan kasuwa kayansu za su je su zo kwastam ya rike musu a airport ko a boda ko a ina ne sai a ce sai an je gurin wasu manya to sai a ce manyan kuma idan an je su kuma sakamakon shine ba kuɗi suke so ba dole sai ka kwanta sun yi tsiya da kai za su ba da not za a saki kayanka amma fa sai ka ba da dubararka wallahi duka a ƙasar nan ana yi malam muna gaya muku irin barnar da ake a ƙasar nan ko wallahi in Allah zai biya abin da ake ruwan sha bai zai ba mu sha ba su wannan abu ne wanda yake bai dace ba kuma abu ne mummuna ya yi muni mu gyara halinmu wannan fa ana gaya maka banda bangaren mata yanzu akwai waɗanda suna nan admission za su ba da yarinya a jami'a ko a kwaleji sai sun yaudare ta sun kwanta da ita kafin su ba ta admission ɗin ba ma wannan ba akwai waɗanda yaran suna karatu a jami'a malami ne yana karantarwa a zo a kama shi yana ba wa yara jarrabawa su ci jarrabawa amma da sharaɗin in yayi zina da ita akwai wanda aka kama shi yana neman matar aure kuma ta gaya masa matar aure ne ita babu iskancin da baya a ƙasar nan magana ku ɗaukan mata arna dama ai ba a can haddis wala haraj sun fi ka gata wannan ƴaƴan iyamuran mata arnan katafa wannan da kake gani wallahi sun fi ka matsayi a gurin waɗannan mutanen kuma sun fi yadda da su a kanka akwai wanda sakatariyarsa babbar sakatariyarsa a gidansa mai shiga ɗakinsa ta masa ta wanke masa banɗaki ta gyara masa shimfiɗarsa bai yadda da matansa ba matansa na aure ma wallahi bai yadda da su ba ita take masa wannan akwai wanda abinci na gidansa da za a dafa masa bai yadda matansa su dafa masa saboda yana tunanin za su sa masa guba su kashe shi su ci gado gwanda ya je da wannan baka tafiyar arniyar ya tifka mata albashi mai yawa ita take masa abinci ita take ɗauko abinci ta kawo masa haba malam duk a ƙasar nan ana yin wannan akwai wanda ya ce da ranar Allah ya je ofis ɗin wani takarda irin wannan not ɗin ya je kai masa shi ma sakatariyar tasa irin waɗannan 'yan matan ne daman duk wanda kaga ya ɗauki sakatariya yarinya budurwa mai abin da ya ajiye ta wallahi da walakin goro a miya kai ne ka zo kana cin miya sai ka ji goro a kwance a cikin miyan nan anya ban ce mutum aka sa masa ba zai yi wani wurin ma'aikatan aka aiki ne yanayin aiki aka kawo maka su amma wani shi yake zaɓa ya sa dan me yasa zaka bara ka je ka nemo nan babu ba mutumin kirki namiji in ba ina addinin ka yarinya ta zo ta shafa kwalliya ta ado ta fidda tsiraicin ta ta zauna tana buga maka kwamfuta tana maka wane ne ka ta zo ka kira ta kuna haduwa shi wannan bawan Allah cewa yana zuwa wata rana ya je zai kai note kawai yana shiga yana kwankwasa kofa sai ya shiga bai dan abin nan ba yana shiga sai ya tarar da ogan ba ina faɗa ne dan mutane su ji kowa ya sani in mutum yana rashin gaskiya sai Allah ya tona asirinsa wata ran kuma ku zuba ku gani ba duniya bace ga ta nan ai ta yi wallahi yace yana zuwa sai tarar da wannan yarinyar a zaune akan cinyarsa gafa teburinsa ya dora ta akan cinyarsa yana zaune yana rungumata a ofis da rana yana bude ya ce sa to sai aka rasa yadda za a yi ya za a yi ya za a yi sai dai dan kifa kai da ya fita ya ja kofa yana inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah ya ce ya fita ya gangara ya rasa ma me zai ce masa wannan ka dawo next time ka gan shi zai iya kallon ka to wallahi suna nan yan ta'adda da yawa mazinata yan luwaɗi marasa gaskiya maha'inta ban ma magana cin haram ba kudin bayan Allah kudin al'umma su yi ta ɗiba suna mu'amala da shi kazanta duk abin da kake tsammani kazanta suna tattare shi to waɗannan damu ya za a taimaki addinin Allah shi yasa duk inda aka zo ana faɗa da musulunci ko ana cutar da musulunci wallahi ko gezo ba sa yi saboda sun riga sun nuna akan ta'addanci da tsiya an halatta maka kai auren nan mata ɗaya mata biyu mata kaza mata amma mutum ya lalata rayuwarsa a ɗaukan 'yan mata mutum ya ɗauki 'yan mata yana zuwa yana barna da su ya cewa matarsa ya tafi kaza kuma yana nan a gari yana nan yana da wani guest house ɗinsa daban da ya ajiye barna kawai yake da 'ya'yan mutane ya lalata 'ya'yan wannan ya lalata 'ya'yan wannan ya lalata 'ya'yan wannan suna nan da yawa wanda Allah ubangiji masa arziki ya gane yadda duniyar nan take ya taka tsantsan wallahi babu abin da ake samu a wadatu da shi karka ɗauka kana iskanci wai zaka ji daɗi zaka wadata wallahi a sai kayi ka gama ka je ka tambayi masu iskancin sai sun yi sun gama takaici kuttu bakin ciki goma da ɗari ya ishe mutum ya rasa yadda zai sa kansa kuma a hana ka tuba gobe kuma abin yanzu sai ka daɗa maimaita shine illar bala'in sabon Allah mata kuma ga sunan wannan sun tafi gobe su zasu in wannan sun tafi gobe zasu Allah kuma yana shi ma gashi nan jarrabawa da yana yi yana nan yana ɗauke kuɗi bayan ɗaya wani ya mutu ya kaza wani ya mutu ya tafi wani ma ya mutu ya tafi wani haka ya mutu ya tafi gobe kuma kai za a ɗauka ka je ka tarar da Allah da ɗanyen aiki ka shiga uku Allah ya azurta mu da gyara halin mu da ɗabi'ar mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh